ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna goma ga watan zalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya kai goma yau? Na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da ashirin da ashirin da takwas ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kaset na arba'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul baina zaujai na fadilatu sheikh alƙari ulmujawid muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan ba a manta ba sati wancan da ya wuce mun yi babi na ibitasimi li zaujiki aga ne yau za mu tahi iktasibi rida zaujiki iktasibi rida rida zaujuki wato ki nemi yardar Allah sa'annan ki nemi yardar mijinki malam yace rida zaujuki miftahu sa'adatiki sa'adatuki wato yardar da miji zai yi da matar shi ya ji ya gamsu da ita ya yarda da zamantakewa da ita da mu'amala da ita wato miftahu sa'ada tuki mabudi ne ki ne na ainihin wato rayuwar wannan mata wato ki ne mabudi na rayuwarta mai inganci na rabotuwarta duniyarta da lahirarta mace ta samu wannan a gurin miji to alama ce da take nuna wannan matar ta cilla ta caɓe in ji hausawa kuma ta zama cikin ainihin wato a matan da suka samu rabu don haka sai malam ya ce fafuzi bi rabahu ki yi ƙoƙari ki samu rabon duniya da lahira ta hanyar samun yardar da mijinki zai yi da ki ai kun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kan cewa yardar da Allah zai yi da bawa tana da alaka da yardar da iyayensa suka yi da shi ridallahi fi ridal walidai wa sukhtillahi fi sukhtil walidain haka manzon Allah ya ce wa sukhtullahi fi sukhtil walidain wato yardar da Allah zai yi da ke tana da alaka da idan babanki ko babarki ta yarda da ki to haka kuma fushin da Allah zai yi da ke na da alaka da idan uwarki ko ubanki yana fushi da ke in dai ɗaya daga cikinsu suna fushi da ke to lalle Allah ma na fushi da ke to haka yardar da mijinki zai yi da ke yana da alaka da yardar da Allah zai yi da ke haka fushin da Allah zai yi da ke yana da alaka da fushin da Allah abin nan da mijinki zai yi da ke kun ga daga nan za ku ƙara gane girma da matsayi na ɗa namiji a gurin matar shi kun ga nan Allah ya haɗa su annabi ya haɗa su wajen girman daraja da tsakaninsu da iyaye yadda Allah zai yarda da mutum saboda babansa ko mamarsa ta yarda da ita ta gamsu da mu'amalarta a matsayinta na yarta to haka kuma miji Allah na yarda da mace idan mijin ya yarda da wannan a matsayin mu'amalarta mu'amalarsa da ita a matsayinta na matar shi da haka yace fafuzi bi ridahu ina baki shawara ki nemi yardar Allah ta hanyar yardar da mijinki zai yi da ki fa innahu tariquki ila aljanna domin hakan hanya ce gare ki ta tafiya aljannar firdausi mace ta samu wannan yardar to ta samu hanyar tafiya aljanna qala nabi sallallahu alaihi wa sallama malam ya kawo hadisin da imam muslim ya fitar da shi a nambar hadisi na 2626 yake cewa ayyuma imra'atin matat duk matar da ta kwanta ta rasu wa zawjuha an haradin alhalin alhalin alhalin wato mijin ya yarda da ita ya gamsu da ita da mu'amalarsa da ita da zamantakewarsa da ita da khalatil janna wannan matar ta ma shiga aljanna ta gama ba wai za ta shiga ba domin da khala fi'ili madi ne abin da ya riga ya gabata past tense abin da ya wuce an yi shi ma ya faru kawai so don haka wato an faɗa haka ne don a nuna duk da bata mutum ba bata kuma tafi aljannar ba bata shigan ba amma aka ce ta shiga an faɗa haka ne don a nuna girman darajar abin da ya same ta wa qala dawudu alaihi salam annabi dawud allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi aljanna ya ce almar'atu saliha kattajil murassi'i bizahabi wato mata ta kirki kamar attaj wato hular sarkuna sarakuna ko hular hular ainihin wato sarauta ne almurassi'i bizahab wanda aka yi masa kwalliya ko aka yi masa ɗinki ko aka yi masa ado da ainihin wato azurfa ko zinari kullama ra'aha zawjuha qarrat ainuhu duk lokacin da mijinta ya kalle ta to yakan ji zuciyarsa ta nutsu hankalinsa ya kwanta duk matar arziki tana da wannan siffa mijinta in baya nan gaggawa yake dawo inda take idan ya shigo gida zai shigo cikin farin ciki da fara'a da dariya da jin daɗi idan ya yi nesa da ita kullum tunaninta yake yi idan ta yi magana yana sauraranta saboda tsabar yadda yake jin ta a jikinsa duk matar da bata samu wannan a mu'amalarta da mijinta ba to ta sani cewa wallahi tana cikin critical condition tana cikin wani mummunan hali da mummunan yanayi saboda in ta kuskura ta mutu a haka to lalle ko abin zai zama mata damuwa kwarai da gaske don haka a duk lokacin da mijinta ya ganta hankalinsa na kwantawa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ya faɗi wata wasu qualities guda uku na mata ya ce matar arziki tana da wasu qualities guda uku na farko izara aita ilaiha sarratka in ka kalle ta sai ta faranta mare kai mijinta daga ka kalle ta sai ta faranta mare wa idza amartaha ata'atka idan kai mata umarnin yi kaza ko bar kaza za ta maɗa ba ta sabawa matar kirki ba ta saba umarnin miji sai fa idan ya saba umarnin Allah ko ya saba umarnin manzon Allah ko kuma wannan abu ne wanda zai cutar da ita a rayuwarta ko kuma a addininta don haka idza ra'atka idza ra'aita ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka sannan wa idza gifta anha hafizatka fi nafsiha wa malik idan baka kusa da ita kuma za ta kiyaye maka kanta ta hanyar ba za ta bari wani namiji ya samu wata dama a kanta ba wa malika kuma duk abin da ka bari na dukiya da kayan karau da kuma kayan kula da gida to za ta yi kokarin ta kula da hi ba zai lalace ya balbalce ba akwai matar da zaki ga kullun rigimarta da mijinta hine ya tafi ya fita ya bar mata kaza kazan nan ya lalace ya fita ya bar kaza kazan nan ya balbalci ya fita ya bar kaza ta fasa kaza ya fita ya bar kaza ta bar yara sun wargaza shi kullun rikitinta da mijinta shine ta ya bar mata dukiya ko wani abu na dukiya ta bari ya lalace kuma ta ki ta gyara wannan matsala wata kuma kullun rigimarta da mijinta shine yana ba ta umarni tana ki wallahi jiya wani daga cikin 'yan uwa na san shi da matar shi kusan amini ne a gurina yana yake ban labarin ai sun rabu da wanci na tambaye shi me ya faru har na fara marfaɗa kafin ma in ji abin da ya faru na fara marfaɗa na ce kai wani kana da matsala wallahi yaya kaza kaza yayi dariya ya ce akara makallahu ya ce wallahi ban taɓa faɗa ma sun jima tare amma wallahi bai taɓa faɗa min irin halin da ya tsinci kansa a ciki dangane da zama da matan nan ba sai ajiya ni kaina da naji sai nace to gaskiya in dai abin ya kai haka to dole rabuwa ta zo shine daga cikin manya-manyan matsalolinta daga cikin manya-manyan matsalolinta shine fita ba tare da izini ba za ta iya fita somehow ba tare da ta nemi izininsa ba kuma ba tare da ya san ina ta je ba wannan matsalar mata suna nan suna ta aikata ta wasu suna yi a halin mazajen ma sun sani ba yadda suka iya da su akwai kuma waɗanda suna yi mazajen ba su sani ba wata kuma mijin zai ba ta cewa ta je gidan suwance ko ta roƙi zuwa gidan suwance ko don jaje ko don wani abu na murna amma sai ta ƙara akan abin da aka ba ta umarni duk wannan matsalolin suna nan suna faruwa a cikin haka kuma da a ce ƙarin ma na Allah da annabi ne ina ma'anar ƙari na Allah da annabi ta iya yiwuwa ta nemi ta je ta jajanta wasu wance da wance da wance wani abu ya faru sai aka hana ta sai yanzu ta samu damar zuwa gidan su wance sai aka ba ta dama sai ta ce to bari ta hada da su wance ma da bata je ta musu jaje ba to wala Allah wala Allah wannan a ce in ma ta yi laifi laifin ba shi da yawa sosai because abin da ta je ta yi ba mummunan abu bane kawai laifin ta shine bata nemi izinin mijin ba wannan shine laifin amma wata maimakon ya zama abin da za ta je ta yi na Allah da annabi ne sai ya zama abin da za ta je ta yi na Allaro ne ba na Allah ba ne kin ga laifi goma da ashirin shine na farko ba ta nemi izini ba na biyu abin da ta je yi ba abin kirki ba ne wannan yana daga cikin matsalar da yau muke fama da ita so saboda haka mace dole ta zamanto mai biyayya da ɗa'a da kaucewa duk abin da miji ka iya zarginta ko kuma ka iya sabbabar da fitina tsakaninsa da ita wallahi zaman aure jama'a zama ne wanda sai kin yi training zama ne na sai kin shirya masa zama ne na sai kin sanya zaki yana da takwakiya da rigun tsumi a cikinsa wanda Allah ne kaɗai ya san adadin shi idan ma kika yi sa'ar miji mutumin arziki ne to fa sai kin yi da gaske kafin ki zauna da shi lafiya in ku kika yi rahin sa'a mijin mutumin banza ne mutumin banza ne to yana mai tabbatar miki za ki gane kuskurenki jiya ina bibiyar abubuwa na facebook sai na ji wata, wata, wata mata ta ɗora wani abu a wani group wanda ni dai gaskiya da na ji abin nan ya bani tausayi kwarai da gaske a wala Allah in kunna muku ku ji abin abin yana da dan yawa kaɗan amma zan so mu ji shi saboda darasi ne akan ku amma bari ku saurara ku ji ina ga sun kafin azumi fa wasu wani satin biyu ne ko ya da hana ne har muka gama azumi assalamu alaikum ya wuni ya gaishe ya gida na ma kwanaki ban maka hira ba aka matsalar ba yi ya ba za dare.
ku ji bane Ya da hana ne.
na su fikan nan ko tana yi ma Kafin azumi fa wasu wani satin biyu ne ko ya da hana ne yana yi har muka gama azumi har aka Eh?
gama ba sallah ba ba a ƙara sai a rayuwar zaman ni kuma ina ganin kamar da wannan zaman kamar gwara rabuwa na har abada inda ni na samu ko yayi na dama ne ya zai mai da ni don da kyar na dawo iyaye na ba su so na dawo yan uwana gaba ɗaya ba wanda ya so na dawo wannan gidan assalamu alaikum na wuri na gaishe ya gidan na ba kwanaki ban maka hira ba akan ya dawo da ni yara da ni ina ga sun kafin azumi kamar sauran sati biyu ne ko ya da hana ne har muka gama azumi har aka gama sallah amma ba abin da ya sanja a rayuwar zaman ni kuma ina ganin kamar da wannan zaman kamar gwara rabuwa na har abada kuna dan ji ni na samu ko yayi na dama ne ya zai mai da ni don da kyar na dawo kuna ji iyaye na ba su so na dawo yan uwana gaba ɗaya ba wanda ya so na dawo wannan gidan ɗin. don sati ɗaya ya rage a cikin wata biyu na yi a gida lokacin da ya sake ni din
kuna gaba bibiyan karatun ɗaya na a sake ko facebook shi na karan kanshi in ya je gida zai ga yar shi wannan karatun da muke kuna kallon sa a shi facebook gaba ɗaya yana kai na shikenan za ku ji to daga na saman ko yana dama ne ya ce zai dawo da ni kuma don na nuna ma ba na so amma na zo na dawo mun na dawo dai bai wuce ko sati ɗaya muka yi zaman lafiya da shi ba daga nan sai abin da ya gaba an yi watan ramadan haka muka zauna a cikin watan ramadan watan ibada amma gaba ɗaya babu zaman jin daɗi sai zaman tashin hankali haka kullum muke yi shi ne yanzu ni gaskiya ina so ka sake bani wani fatawa gaba da zama na da shi yana bani su no ina ga shi kwanan nan ne na ɗauki wayan shi da na gane fim na shi sai na ɗauki wayan shi na shiga wayan shi na ce ko akwai wani matsala ne watakila ko akwai wacce yake so ko ko yake son yin aure sai na kalli a kowace yarinya shi har sun kai shekara ɗaya da ita don sun da na kalli har farkon chat ɗin su da shi tun 2022 rabu
a takaice tun da ba kwa ji bari mu bari na yi bayani kawai akan abun wato wata yarinya ne a ta ɗora a wani grup ɗin ɗaya daga cikin wasu malamai tana neman a shawara dangane da wata matsala da take damunta abin da yake faruwa shine mijinta ya aure ta amma ba ta samun daɗin zama da shi duk wata a harka ta mutunci babu ita harka ta girmamawa mutuntawa a ɗebe kewa da dai shauransu duk dai abin da kuka sani na alaƙar ɗa namiji da ya mace na wato nishaɗi da jin daɗi babu shi to abin da ke faruwa shine galibi iyaye suna da wata matsala ba laifi ba ne ka nuna wa ya ta yi haƙuri ta zauna a gidan miji ba laifi ba ne wannan ma gata ne ga duk iyaye su dinga a nuna wa mace ta yi haƙuri ta zauna gidan mijinta amma da sharaɗi menene sharaɗin shine ya zamto an bincika an samu wannan mijin ba cutar da yarinyar nan yake yi ba ba cutar da ita yake yi ba amma idan akwai nau'i na cutarwa wallahi dole a yi haƙuri a raba auren raba aure ba matsala ba ce annabi ya yi saki jama'a in har saki wani abu ne wanda bai yiwuwa a yi shi a musulunci manzan Allah ba zai yi shi ba ya saki mata wanda har abada suka rabu ya taɓa sakin hafsa aka ce ta dawo da ita raji hafsata fa innaha sawwamatun qawwama so saki yana kamawa kuma da mutumin kirki da na banza duk suna yin saki sai dai idan bai kama ba to amma ana duba meye dalilan da ke jawowa a ce mace ta yi haƙuri menene dalilan da ke jawowa a ce mace kar ta haƙura ta rabu da miji idan matsala tsakanin mata da miji ya zamto ba matsala ce ta cin mutunci misali yanzu wannan yarinyar daga cikin wannan maganganu da take tana maganan mijin nan yana dukanta duka ma ba na ba na wasa ba tana kuka ta kai kusan minti sha biyar tana magana tana kuka tana faɗin halin da take ciki sannan yana neman mata tare da cewa muna tsawatar da mata su daina ɗaukar wayoyin mazajensu suna dubawa amma akwai abin da idan aka ga ya cika faruwa ya ƙiya yanke to akwai zargi to babu laifi wannan dan ka bincika ka tabbatar da gaskiyar me ke faruwa ko ƙarya shi so da ta ga wulakancin ya yi yawa sai ta tsaya ta yi monitoring code number na wayar shi Allah ya sa ta gane me yake saka yake buɗe wayar wata rana baya kusa ta buɗe wayar a hankali har ta gano wanda yake chatin da ita da wanda yake magana da ita ta ga sun kai har first chat ɗinta da suka fara da ita da shi sai da ta gano cewa sun kai kusan shekara guda ma suna tare ta ce tun da ya aure ta bai taɓa mata kayan sallah ba kuma shekararsu kusan biyar kin gafa matar da ta ce mijinta bai taɓa mata kayan sallah ba ya ke tsammanin zai mata kayan suna ya ke tsammanin zai mata wani abu na hidima ballantana idan danginta sun samu karuwa ya ba ta dubu biyu ko dubu uku ya ce ta sai zane ko riga ta kai musu misali nake muku mutumin da a shekara ya gagara ya ɗinka matarsa kayan da za ta sa ta fita ta ce wannan dalilin ma ya sa ko da wani abu aka gayyace ta a dangi ba ta zuwa saboda kayanta a riddige suke sun koɗe sun lalace da haka ina tana shiga cikin yan uwa za a dinga tambiyanta wanta lafiyar ki ko me yake faruwa wannan wannan irin zani ne kika ɗauro da shauransu sannan ga ba magana mai daɗi ya zo magana ya dinga hantararta yana zaginta yana daka mata tsawa ba gaira babu dalili wata magana da ta faɗa wanda sanda ta kusa ta sa na hawaye ta ce wallahi ƙawayenta da yawa sun sha zuwa mutanen banza suna nuna mata ga yanda za a yi ta shawo kan mijin ta ce to amma tana tunanin abu guda biyu ta ce na farko ta tashi gaban ya dukwa ne ta sha wahala a hannunta na biyu yanzu ta yi miji yana ba ta wahala har yanzu ba ta rabu da wahala ba ta ce to yanzu kuma idan ta yi shirka ta mutu a shirkar ta yi ta zarce wahala duniya da wahalar lahira ta je ta shiga wuta ta ce wallahi ba za ta iya ba gara ta haƙura da wahalar gurin ya dukkwanta da wahalar gidan mijinta gara ya kashe ta in ya so ta je lahira ta samu rufin asiri ta huta wallahi sanda magana ta kusa ta sanin hawaye to idan kika ji maganganun in kika ji maganganun abin zai baki takaici zai baki haushi wannan fa shine halin da wasu mata suke ciki to abin da zai baki haushi wanda ya fi wannan haushi shine irin yadda yan uwa da iyaye suka tilasta mata kuma heta koma gidan mijin to shine shi malamin da ya tsora wannan audios din wannan audio clips din waɗanda ta yi magana voice din nata sai ya rubutu a ƙasa wanda na karanta rubutun tun daga farko har ƙarshe cewa yana da kyau iyaye su ci gaba da nuna wa 'ya'yansu su zauna a gidajen mazajensu su yi haƙuri amma fa idan an bincika an gane mace tana cutuwa a gidan miji ba daidai ba ne ba daidai ba ne zalunci ne a matsa mata cewa sai ta ci gaba da zama da wannan miji dan ba mala'ika jibrilu ne shi ba balantana a ce zama da shi zai sa a tafi aljanna haka ne ko ba haka ba dole ne a nema mata haƙƙinta ta hanyar a raba auren akwai abubuwan da suke sakawa a raba aure musulunci ya yadda a kashe aure wannan dalilin ya sa musulunci ya bawa alƙali dama cewa alƙali kamar uba ne idan aka kawo kes gabansa ya bincika ya fahimci lalle ana cutar da matan nan ko mijin ya ƙi ya sake ta ya halatta masa shi alƙalin ya ce na sake maka ita kuma ta saku har a musulunci ta saku ya halatta ta je ta yi idda ta auri wani namiji daban duk wannan Allah ya tsara haka ne don kwato haƙƙin mata idan an tauye musu to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga kula da shi Allah ya sauwaƙe babu walim ne da na saka muku magana tun daga farko har ƙarshe da kun ji wallahi zai wahala wasan ku nan ba su hawaye ba maganganun suna da zafi duk wanda ya san haƙƙin ɗan adam ya san yadda ake mutunta mutum ya ji yadda aka wa yarinyar nan wallahi abin sa ya dame shi da haka yake cewa duk lokacin da mutum ya kalli matar sai ya ji farin ciki ya lullube shi ra'at imra'atun zawjaha fil manami ba'da wafatihi wata mata ta ga mijinta a bacci bayan ya rasu wa huwa jalisun amama hujratin mughlaqatin min hujril jannati yana zaune a bakin kofar wani gida ko ɗaki daga cikin ɗakunan aljanna fasa'alatu liman hadhihi sai ta tambaye shi wannan ɗakin waye ko wannan gidan waye faƙala sai ce mata ma'ana ya rasu sai ta mafarkin shi yana cikin aljanna kuma gashi a zaune a bakin ƙofar wani ɗaki ko ƙofar wani gida faƙala sai ce hadhihi hujra laki wannan ɗaki da kike gani naki ne lani tadkhulaha imra'atun ghayruki ba wata mata da za ta shiga ɗakin nan in ba ke ba li'anni kuntu kuntu anki radin saboda al saboda na yarda da ke da na iso aljanna sai Allah ya ce min to ga ɗakin matarka ga ki din ajiye mata sai ranar da ta mutu ta iso sai a buɗe mata ta shiga kun gane magana ma'ana ya rasu ya batta yana mai yarda da ita yana mai jin daɗin zama da ita shi ma mutumin arziki ne sai Allah ya sa shi a aljanna da ya saka shi a aljanna kuma sai ce ga ɗakin matarka ya ɗauki kiɗin ya bashi ya ce jira ta ranar da duk ta mutu ta dawo eh to za ta shiga aljanna to shi yasa malamai suka ce tambayar da ake cewa ai mace tana tare da mijinta a gidan aljanna miji yana tare da matar shi a gidan aljanna sai wasu suna tambaya to idan kuma ta auri wani namiji bayan shi ya rasu fa sai malamai suka ce e in dai shine mijinta na farko to da ne za su haɗu a aljanna wasu kuma suka ce a'a ga wanda ya fi kyautatawa a cikinsu domin zai iya yiwuwa ai ya zama shine mijinta na farko amma kuma ɗan ina ne ɗan wuta ne misali to in ya zama ɗan wuta kirin wara ta je kin ga wurin mijinta na biyu kenan ko to in kuma ba ta da mijin fa gaba daya duk mazajenta yan wuta ne ta yi aure uku amma duk yan wuta ne yan bantan uba an gane maganar da kyau ko sai ta mutu to ina za su je gurin wa za ta je a ina ita in ta shiga waye mijinta a aljanna tunda duk mazajenta yan wuta ne ya ku nemo amsa eh eh kuka ce me za a bata waye Allah zai nema mata wani a can aljanna ta tambaya ce mai muhimmanci tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske saboda muhalli ne na tattaunawar malamai a kayi tazawwajat imra'atun zata dinin تزوجت امرأة ذات ذات ذات ذات دين وخلق من تاجر من التجار wata daga cikin mata ta auri wani attajiri wani babban mai kuɗi fakanat ta hatammu bi khidmatihi wa tasharu min ajilihi ta kasance tana kula da hidimansa kin dan kin san gidan masu kuɗi akwai hidima an yi baki a ce ƙara girka abinci musamman idan mutumin karimi ne karimi ne wato mutum ne mai son tarbar baki mai son mutunta baki kin san wani shi kullum a cikin hidimar jama'a yake a girka ya ƙare a sake girkawa ya ƙare a sayo ruwa a zuba a firiza ya ƙare a sake sayowa a zuba ya ƙare ya aika a sayo nama a kawo wa baki ya sake aika wasu suka zo kullum keke nan a cikin hidima to idan ba an samu mace mai hankali mai haƙuri ba faɗa za su yi ba za su iya zama a gidan ba saboda ku langwabi ne ya galibin ku langwabi ne kun fi so ku zauna a falo ku kunna talabijin kuna kallo to in kika Allah ya jarrabe kika auri gida na na mutum karimi mai hidima to in bakin yi da gaske ba walla za ki gudu da kafarki ba za ki iya zama da shi ba saboda mutum ne mai hidima da yawa to fa kana tahatammu bi khidmatihi wa tasharu min ajlihi ta kasance tana hidima wa wannan mutum saboda mai dukiya ne kuma tana iya hana idan ta bacci saboda hidimarsa famari da yauman wata rana sai ya kwanta rashin lafiya fajalasat ilaihi taqbilu yadayhi tuqabbilu yadayhi sai ta zama ta zo ta zauna kusa da shi tana kama hannayensa tana sumbata haka tana mammatsa masa tana sumbata shi wa rijlaihi da kafafunsa kin san mara lafiya yana son wannan idan mutum yana jin jiki a matsayin ki na mata ba nesa zaki da ba don wasu matan gidadawa ne in ba gidadanci ba mijinki yana kwance ba da lafiya maimakon ki matso kusa da hi wannan zaman ki a kusa da hi kina taba wasu sassa na jikinsa kina matsa hannayensa kina dan jajja masa yatsunsa da kafafunsa wallahi wani yakan ɗauke masa raɗaɗin zafin ciwon da yake ji kasancewarki a kusa da shi kama ta ba gidajiya shi yana falo ita tana waje in ya fito falo abin nan ya shiga ciki kuma zai kwanta ita kuma ta fito falo ka ji sakare sauna kira mana shashasha an kaga sakare ku taho tare an gane ku so haka ake so to sai ta zo tana ta sumbatar hannayen shi warjilaihi da kafafun shi wata biki li alamihi tana ta kuka saboda raɗaɗin ciwon da yake ji faƙila laha sai aka tambaye ta lima taf'alina kulli kulli hadha wa kulli hadha me yasa ke ta aikata haka hawwini ala nafsiki ki sauƙaƙa wa kanki mana ki sauƙaƙa wa kanki ya za ki zo mutum yana kwance kina ta masa matsa kina ta sumbata su kin gani ko yasa wallahi ki tabbatar ƙawayenki mutanen arziki ne waɗanda idan sun ga kina abin kirki za su karfafe ki ba waɗanda in sun ga kina suna abin kirki za su kashe miki jiki su hana ki yi ba yanzu wata sai da zuwa yanzu wannan gardin kike wannan abu amma ki wallahi kin bada mata kin bada mata wallahi wai ka ji wai ta bada mata wai ta bada mata da ta zo tana wa mijinta matsa tana masa tausa tana sumbatar shi tana ja masa yatsu tana taba kafafun shi yabo da ya samu nishadi ya samu saukin radadin zafin ciwo wai ta bada mata sai ki ce to tunda na bada su ki jira ni zan karɓo su insha Allah kin gane maganar da kyau ko so don haka aka zo a- wasu suna mata suna ce mata ki ki sauƙaƙa wa kanki ya za ki zo kina wahalar da ki da kanki faƙad ashkatti alal halaki ai kina dab da hallaka kina dab da hallaka faƙalat sai matar ta bawa wannan mata amsa ta ce af'alu zalika ku banni kawai ni zan ci gaba da aikata haka li'anna rida zauji ala babin min abwabil janna domin yardar da mijina zai yi tana nan akan kofa daga cikin kofofin aljanna la uridul hirmana minhu bana so kuma Allah ya haramta min wannan shiga wannan kofar ma'ana ina wannan abu ne don mijina ya gamsu da ni don ya yarda da ni don ya amintu da ni ba wai ina yi ne don neman wani abu ba idan na kuskura ya mutu ban samu wannan matsayin ba to zan samu haramtuwa daga shiga aljannar firdausi to shi yasa duk mace mai girman kai kin ga mace mai girman kai ita ne wanda ta san tawa mijinta laifi amma ba ta iya bashi hakuri ba idan ya matsa mata kuma sai ta bada hakuri irin na je kana yi ka ina ma'anan bada hakuri irin na je kana yi ka to shikenan to kai hakuri to kai hakuri ma'ana tunda ka matsa dole sai an baka hakuri to kai hakuri kin ga wannan babu ladabi ba neman yardar mijin babu alamun nadama na abin da ta aikata totally ba ta ma yadda wannan ya kai ma ta ba shi haƙuri ba kawai ya matsa ne da haka tun da ya matsa sai ta tura masa haƙurin kawai in ga wannan ba daidai ba ne dole ki saukar da kai cikin ladabi ki kankantar da murya ki haɗa da wasu ki sisina irin naku na mata wanda zai saka ya sauko daga abin da yake ji Allah ya ji kan Dr. Muhammad Sadis dr jamil sadis yana faɗa a wani bidiyo clip ɗinsa da ne karo da shi a facebook yana cewa shi miji so yake ya ji kin yarda cewa ya mallake ki ya ji cewa kin amince ke mallaka shi ne ka san in ka mallaki abu to sai yadda kai da ke haka ne ko ba haka ba to haka miki miji yake so ya ji a ransa ya yarda cewa ke dinnan irin mu'amalar da kike mar kin amintu ke mallaka shi ne babu yadda ba zai juya ki ba to in kika samu wannan abin a gurin miji ya yadda ke haka kike to ke kuma kin mallake shi bai ma an kara ba an gama wallahi ke ma sai yadda kika yi da shi amma dimo ya zama miji yana ji a ransa cewa fa ke ba ki ma yarda ke mallaka shi bane baki yadda ya isa ya saka ki kuma ki haƙuri ki ba abin da yake so ba baki isa ya isa ya hana ki ko kina son abin ki haƙura ba in dai miji bai ji haka a ransa ba babu ranar da zaki mallake shi har abadan abidina wannan shine ga- ka'idar so saboda haka mata su sani babban abin da ake bukata da su dangane da mu'amala da mazajensu shine su gamsu cewa su din mallakar mazajensu ne mazajensu sun mallake su kuma mallakar da sai yadda suka juya su to shikenan sai a zauna lafiya wani an samu karuwa ina so in je na yi barkatu ya ce ba za ki je ba ya tsune yake ce to Allah ya albarka na gode Allah ya saka da alheri kuma kar ki ɓata rai ki faɗa hakan cikin fara'a to shikenan ba komai wallahi wani na gode ki tahi ki tafi ki shiru ya ji cewa yayar madalla ta ma'ana ba kowace mace ne za ta iya haka ba ko ba kowace bane za ta iya hadda da haka gaskiya ne ba kowace bace azumi ya zo shaura sati a fara azumi kika ga bai kawo dankali ba bai kawo koyi ba bai kawo gawayi na girki ba bai sayo itace ba eh babu wani shirye-shirye na za a shiga azumi na farko karki tambaye shi ina aka kwana ina aka tashi a a gidan ku ko kwana a gidan ku kuma kuka tashi ba ruwanki da wannan na biyu da zai zo ya ce miki to wance ga azumi shaura sati ana tsammanin rana ita za ta da azumi ni kuma garin nan ya mun daurin tomtom ta baya a daure ta gaba ma a daure yake ki ce ba komai wani ai an saba ba ra'ai ka mana kaza ka sai ki tuna masa wani alkhairin sa ai kayi kaza kayi kaza bara kuma yanzu ma kofar Allah ta fita tali yawa muka sani kafin nan da ana washe gari azumin nan fa Allah na iya buɗa ma don haka wallahi karka damu za mu ci gaba da lallabawa da ɗan abin da muke da shi kuma wallahi ko ramadan ɗin nan ya zo ba wani abin da za mu soya ko za mu gasa ko za mu a dafa babu wani abu Allah zai kawo ki yi magana cikin ladabi da lumana kuma har zuciyarki ki tayi ki ci gaba da harkar ki kawai wallahi duk mujumin da ya samu mata da za ta yi masa irin wannan kuma har zuci ko matar da yau inda za su samu sabani ba za ta zo tana margori ba dan wata za ta yi haka sai kuma ta samu sabani nan fa ramadan ya zo ka ya zo nan ramadan ya zo ka har ana shaura sati ramadan baka kawo mana dankalin turawa ba ba a samu ana samu lalle ta yi masa uzuri amma kuma rigima ta tahi ta goranta mar to wallahi shi yasa na ce muku ɗazu zaman gidan miji da zama da mata da zaman mata da miji ba karamin aiki ba ne sai kin tsaya kin yi training kin tsaya kin koya kuma kin tsaya kin yi haƙuri aure jiyo shi ake daga nesa amma ba a san me ke cikinsa ba sai an shiga matsaloli ne dewa a cikinsa in kuma aka yi dace ya zama an fahimci juna akwai alkhairi mai ɗimbin yawa a cikinsa akwai alkhairi mai ɗimbin yawa saboda haka ina ba ku ina ba mu shawara mu dinga nazari muna bibiyar abubuwa ba mu fara karatunmu da wuri ba a mun yi babi ɗaya shine iktasibi rida zaujuki wato ki nemi yardar mijinki to za mu tashi sati mai zuwa kaifa ta tahaddafi na ilaihi ya za ki hira da mijinki hira tattaunawa wannan irin usulubi ake bi wajen tattaunawa da miji Allah ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh